اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك بما لا أعلم muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masjidul da'wati wal irshad a nan anguwa ta Site Dipte domin gudanar da karatun littafi na Bulughul Maram da muka soma a satin da ya gabata muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kafin mu ci gaba akwai tambayoyi guda biyu tambayoyin guda ta gwabaraye ce guda kuma ta masu aure to yanzu za a yi zaɓi ta masu aure za mu ba da amsa ko kuma ta gwabaraye ta masu aure tun da su ma dun mai rai ango ne ko to bari ba da ta masu auren inda sauran lokaci sai ba da ta gwabrayin to ita wannan tambayar wata uwa ce ta jini ta tambayi ne wadda rattizuwa ce take cewa shawara ce take nema wata aminiyarta ce a bikiyarta suke zamne da mishinta ce rayuwarsu a zahiri abun sha'awa hatta ma idan ana kwatance da ma'aurata na gari ana kwatance da su ta ce amma sai dai kash da boye zaman ba a jin daɗinsa a zahiri lahiya lau kowa ya gani zai yaba ta ce amma a boye a cikin takura ake zamne me take nufi da wannan ta ce ita mishin nata dai duk wani abu da take so yana mata ba ta da matsala da shi ɗabi'u ma sha Allah alhamdulillah abinci kuma alhamdulillah ci da sha lahiya lau ta ce matsala guda ce shine bangaren sunnar aure ma'ana bangaren saduwa baya baya biya mata wannan haƙƙin to ta ce ta sha kawo mata koke wanda ta shima tana kawo mata wannan koken tana ba ta haƙuri to yanzu dai har ta kai ga cewa ba matsala za ta yi tambaya shawarorin da aka bata za ta gaya mata tunda ita tana cewa ita yanzu tana so kawai ta rabu da shi don saboda ita tana da bukata shi kuma mijin baya bukata tabbas wannan tambaya ce wadda duk wanda yake ma'auraci idan shi wannan tambayar su shi za ta kada musamman kuma wanda wannan cutar ta shafa don musan da cewa wannan cuta ce wadda take so ta zama ruwan dare gaba duniya ma'ana shine a karancin sha'awa da ke tattare da wasu daga cikin mafi yawancin maza ko da yawa daga cikin maza inda binciken da aka yi a kwanakin nan da na gani a bbc suke cewa kusan mafiya yawancin 29 ko kaso 30 cikin 100 na maza suna fama da wannan matsalar ta rishin sha'awa kaso 30 da nawa 30 ko kuma 29 ba wai ba su da sha'awar ba ne kuma ba wai wanda ba su da aure ba ne a ana nufin masu aure bayan waɗanda su kuma suna da sha'awar amma kuma ta karanta to wannan shi ne kenan da farko dai yana da kyau musan da cewa yana ɗaya daga cikin makasud da zawaj manhoji na aure kamar yadda malaman makasud suke cewa ishbabur ragabatul jinsiyya yana daga cikin manufa ta aure shine biyan bukata ta sha'awa domin kowanne dan adam mace ce ko namiji ko mai imanin sa ko da a ce annabi ne ko yana sha'awa kuma wannan sha'awar idan ta taso to sai dai a yi ɗaya cikin biyu ko ya yi haƙuri ya cije ko kuma ya biya ma kansa bukata ta wata hanya in ma ta hanyar aure ko kuma hanya wadda ta kauce ma hanyar addini wannan shine kenan kenan sha'awa dabi'a ce ta dan adam dole sai ya yi sha'awa kenan yana daga cikin manufa ta aure biya ma juna sha'awa tsakanin mace da namiji shi yasa malamai suke cewa dalilin wannan manufar idan aka rasa wannan manufar a cikin aure to ya halatta ɗaya daga cikin ma'auratan ya nemi a raba auren namiji shi yana da sandar saki ko ita kuma mace ba ta da sandar saki amma tana da sanda ta me ta alfasu neman araba wannan shi ne kenan da farko dai kamin a kai ga neman araba shawarar da zamu bata shine yana da kyau kamin ta ɗau hukunci ga hannu ta zamna da mishin su yi magana ta nuna mishi da magana ce ta tsakani da Allah ma'ana ita ta isa ita zaman da suke ya ishe ta imma ya biya mata bukata ya zangi biya mata bukata lokaci zuwa lokaci ko kuma ya rabu da ita wannan shine ma'ana ya kamata a ce ta bincike namiji sun canza yawo domin a yadda take nunawa kamar ita tana kumiyar mata ito ta nuna ma mishin ce idan ta nuna tana bukatar shi sai ya kawo da kai ko kuma ya hita daga ya zafka daga bisa kan gadon ko kuma ya ce mata shi ya gashi ta ce kullum haka ake wannan al'amarin ya faru hatta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda mun karanta hadisi na Bukhari da Muslim akwai ɗaya daga cikin matan sahabbai da ake ce ma Imra'atu Abi Rifa'a ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aikin Allah na armi ibnu Zaid ibnu Zubair sai dai shi matsalar sa al'aurarsa kamar kyalle take me take ni kamar kyalle shine ba ta tashi ma'ana balle har aisa kun ga tun anan sun na mun hatta a lokacin manzo Allah mata sun yi me sun yi wannan koke ashe dan mace ta yi wannan koke ba shi ke nuna ta yi rashin kumiya ba a kumiya ce wanda ba a boye ta domin boye wannan kumiya yakan iya kai ga fadawa a cikin sabon Allah madaukakin sarki kinan farko ta fara ganin mijin ta matsa masa da ashe idan ya kasance mai da suna dan baya son ta ne an baya saduwa da ita to ya sauke mata idan ya kasance baya da lahiya ne ta gaya mishi haka idan ya kasance baya da lahiya ne to ita za ta taimaka masa wajen a nemo magani domin maganin karancin sha'awa ana samun magani idan aka bi hanya wadda ta dace ta taimaka mishi idan ya kasance kuma sihiri ne shi ma haka ta taimaka mishi a wajen a ciwo kan wannan al'amari malamai hanyar suna ba da wata mahuta idan ya kasance mutum yana da karancin sha'awa ya kasance matarsa Allah ya jarabce su da mai tsananin sha'awa suna ba da daga cikin mahutar da namiji zai bi wajen biya wa matar tasa bukata shine yi amfani da hannunsa domin ya halatta namiji ya amfani da hannunsa wajen biya wa matarsa bukata amma sai dai baya halatta ita matar ta sa hannunta ta biya makanta bukata kamar yadda namiji haka ya halatta ya sa hannu matar ce ta sa mishi hannu amma bai halatta ba shi ya sa hannun shi ya wasa da wannan domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da yake yaban mutanen kirki yake cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum mutanen kirki ba sa biyan bukatar su sai ta hanyar matayensu ko abin da damar su ta mallaka to malamai suka ce ta hanyar matayensu kenan nan ya nuna matarka ko mijin ko miji zai iya sa hannu yayi wasa don saboda ya biya mata bukata wannan kuma amsa da na bada ita ce amsa da Imam Ibn Baz ya bada malumai da tizawa magabata yace yana daga cikin mahutar da namiji zai bi don biya ma matar shi irin wannan bukatar kina a kai sai dai idan wannan hanyoyin suka cutura kuma tana ganin cewa in har ta ci gaba da zama da shi za ta iya fadawa a cikin sabon Allah to abin da ya alkhairi shine ta nemi a raba auren kuma a wannan lokacin ba za ta maida mishi da komai ba don matsalar ba da gare ta take ba daga wa take daga gare shi ko wannan shine kenan muna fatan Allah madaukakin sarki ya kawo muna karshen wannan matsalar ko kuma ya sassauta mana wannan matsalar sai dai sau da kun san da mata suna da tasiri a wajen da yake da suna karancin sha'awa ga mazaje daga cikin tasirin da mata sukan yi shine a ran mashi likitoci sun tabbatar da yana tasiri ko aka ce yana tasiri sosai yana daddake na mishi to kun ga su kuma akwai wanda ba sa iya miya ma sai da aran mashi to yawan sa aran mashi to kuma sai dai ka a zo kuma a kisa aran mashin namiji kice abinci ko kenan sai a dai a nan dan kamantawa bayan wannan akwai wani aramaji da mata suke wanda wannan yayar ta da nake baku labari tana yin shi aramaji ne na ciral in ka ce za ka ce kamar wancan aramaji ne aka sa kuma na ciral ne bayan wannan suka ce a daga cikin tasirin da mace take yi wajen karancin sha'awa na ɗa namiji zuwa gare ta shine rishin kwanciyar hankali idan kasance mace tana tada ma mijinta hankali to wannan zai iya karanta sha'awar sha'awar ta zuwa gare ta kinan a wannan wurin sai nuna mana shi mata yana daga cikin tasirin da za su ga mazajen su kwantar musu da hankali wannan shine kenan babbar matsala ce wadda tuzurai ba su san wannan matsalar sai sai wanda suke ma'aurata Allah ya kawo Allah ya sa dai Allah ya sauke za a ci dai insha Allah ta gobrayen kudi ne bashi sai sati na sama ina ji ita wannan amsa in muka bara ta sai sai kun sai kun tara mini kudin kujeran makka dan saboda amsa ce mai tsada jayyid za mu zo hadisin da muka tsaya shine hadisin abi huraira in ba a manta ba har yanzu muna a cikin kitabu tahara babul miyah hadisi na biyar a cikin wannan babin malai yake cewa wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yaktasil ahadukum kada ɗayanku ya yi wanka fil ma'id da'im a ruwa a cikin ruwa wanda suke a wuri guda wa huwa junubun alhali yana da janaba wannan hadisin kenan abu hurairah yake cewa manzon Allah ya ce kada ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwa wanda suke a ina ji ba shi bane zamu tashi a nan Abdullahi bin Umar jayyid shine hadisi na hudu kenan wa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Umar yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aikinsa qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza kana al-ma'u qullatayn idan ruwa suka kasance randa guda biyu lam yahmilil khabasa ba sa dokar najasa wa fi laba wa fi lafzin a cikin wani lafazi lam yanjus ba sa yin najasa najasa akhrajahu al-arba'a wa sahahahu ibn khuzaimah mutum hudun nan suka rawaito sa kuma ibn kuzaima ya ingantar da shi wal hakim da hakim wa ibn hibban da al-imam ibn hibban kenan wannan hadisin ibn umar yake cewa manzo Allah yake cewa idan ruwa suka kai adadin randa guda biyu ba sa daukar najasa me ma'anar randa guda biyu kullakin nan malamai suna kiyasta sa idan aka kiyasta da litir suke cewa yana kai litir 160 da wani abu litir 160 da wani abu kenan idan ruwa suka kai wannan adadin ba sa ɗaukar najasa wannan hadisin yana bayanin a aksamul miyahi ne bi itibarin qillati wal kathra wannan hadisin yana bayanin kashe-kashen ruwa idan aka kasa su zuwa ga yawa da kaɗan malamai suke cewa ruwa idan aka lura da yawan su sun kasu kaso guda uku akwai alma'ul qalil ruwa ɗan kaɗan su ne wanda ba su kai wannan ba ba su kai adadin randa guda biyu ba an san randa ko manya-manyan abin ga tukaran da ake sa ruwa a can da ko da yake har yanzu akwai inda ake amfani da su na farko shine alma'ul qalil ruwa ɗan kaɗan su ne wanda ba su kai adadin kullatai ne ba ba su kai adadin litir wannan 160 kinan da muka ce ba na biyu shine alma'ul kathir su ne ruwa masu yawa su ne ruwan da suka kai adadin wannan adadin da muka gai na kullatai ne ko abin da yake da haka na uku shine almustabhar su ne ruwan da suke bullowa daga inda suke kamar rijiya kamar ruwan rijiya kamar ruwan ishiyar ruwa kamar ruwan teku an gane da kyau ko dukkan wani ana ce mishi ma'ul mustafhar to wannan shine kashe-kashen ruwa to wannan hadisin yana bayanin cewa ne mahimmancin wannan hadisin shine duk ruwan da suka kai adadin randa guda biyu to najasa ba za ta iya lalata su ba domin duk najasar da za a zuba ba za ta kai ba za ta kai ni ba ba za ta kai adadin su ba ko to shi yasa manzo Allah ya faɗi haka kenan misali da aje a kawo katan tano tano yana cike da ruwa sai wani yaro ya zo ya tsarga fitsari in ma yana iya hawa sama ya tsarga fitsari wannan ruwan sun lalace ko ba su lalace ba dan saboda me dan saboda sun wuce adadin da za su iya lalacewa shine ma'anar wannan hadisin amma a shaida a ce za a ci kusu da ruwa sai ɗan yaro ya zo ya yi ya zo ya tsarga butsari a cikin wannan ruwan to ya za a yi a wannan lokacin a za a zubda su an yago kuma ta hadisi na jiya a me aka ce me ake lura abubuwa guda nawa ake lura da su aha hakun mun tako yawwa to nan ne ki nawa ga hadisin zai aiki ashe inda ake lura da ɗanɗanon ruwa da kuma launinsu da kuma me da kuma warinsu ko warinsu shine zai kasance ruwa kaɗan ne to nan ne wannan hadisin zai aiki in ruwa kaɗan ne aka zuba najasa a ciki za a duba najasar ta canza shi ko bata canza ba ɗaya daga cikin wannan abubuwan ya canza ko bai canza ba amma idan ruwa da yawa ne aka zo aka zuba najasa ba ma za a tsaya binciken sun lalace ko ba su lalace kawai za a amfani da su an gane da ke wannan hadisin to wannan shine muhimmancin kenan ina wancan al'asnafus talata da aka ce suna amfani ne wajen ruwa kaɗan amma idan ruwa suna da yawa to ba a ma lura da wannan kin sai idan ya kasance kuma najasar da aka yi ta ganganci a ƙasa misali a ce sitarkin nan mai kwasar ya ake cewa mai bidan na kashi a ce a zo a zube ta a cikin ruwa wanda suka yi adadin wanga da aka ci kun ga anan dole za a yi dole za a yi cikin najasar da aka sa ba kaɗan bace tana da yawa sosai wannan shine kenan ma'anar wannan hadisi Allah ya sa an gane hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah domin ina daga cikin abin da jinna muna wancan abin ma'ana wancan abubuwan da aka ce za a lura da su a cikin ruwa al-asnafu thalatha kinnan yana daga cikin abin da jinna mana cewa ruwa in kadan ne ake lura da wannan shine lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata rijiya da aka yi wadda wasu daga cikin kauya suna jefa mushe na dabbobi da abin da ya kamata a ciki ana jefawa ledodi na shiga gomi na shiga amma kuma da haka nan mutanen garin suna mi suna amfani da waɗannan ruwan amma ba a taɓa ce musu mi ruwan najasa ba ne don saboda mi don saboda ruwa ne da yawa kenan ba a kula da najasar ta canza ko ba ta canza ba a tunda ruwa da yawa ne za a yi ta amfani da su ba a tunanin najasar za ta iya kai adadin wannan ruwan balantana har ta rike su su ta lalata su hadisi na gaba shine an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم kada ɗayan ku yayi wanka fil ma'i da'imi a cikin ruwa wanda suke dawwame wa huwa junubun alhali yana da janaba wannan hadisin yana bayanin ne a shi ma anwa'u anwa'ul miyahi min haythu aljuryan wal baqa yana bayanin kashe-kashen ruwa ne idan aka lura da gudanarsu da kuma tsayawarsu kenan ruwa kala biyu ne akwai alma'ul da'im su ne wanda suke wuri guda akwai kuma alma'ul jari ko su kuma su ne wanda suke gudu to muhimmancin sanin wannan shine ruwan da suke a wuri guda baya halatta mutum ya yi ya yi hutsari ko ko ya yi kashi a cikinsu an gaye da kyau su kuma ruwan da suke gudana ba ya halatta mutum yana so ya hutsarin shi domin da ya hutsarin zai mi zai wuce su kuma wancan wanda suke wuri guda sannu sannu idan ana yi sannu sannu idan ana yi zai kai ga najasar sai ne da lalata ruwan to shi yasa wanda ruwa wanda suke wuri guda aka hana amma ruwa wanda suke gudu wannan kuma ya halatta mutum ya yanda yanda yake so sai dai nan malamai sun tattauna dangane da wannan lamun kin lamun nahyi ce shin wannan lamun kin ko kuma nan annahyu litanzihi ne ko kuma annahyu littahrim hani ne na kyama ko kuma hani ne na haramci ma'ana haramun ne mutum ya wanka a cikin ruwa wanda suke wuri guda domin idan aka ce ruwa wanda suke wuri guda akwai ruwa masu yawa misali tabki wanda suke zuwa ƙauye ko gona sun san tabki ko shi dan rami babba da ruwa suke taruwa za ku ga mutane suna wanka a ciki akwai wanda ma zai zai iya wusari a ciki suna bayanin haramci ne ko kuma suna bayanin karhanci ne magana mafi inganci shine wannan hadisin yana bayani ne malamai suna cewa ya zo ne min babin ta'dib ma'ana manzo Allah ya hana ayi gutsari ne a cikin ruwa wanda suke wuri guda dan saboda ladabtarwa dan saboda idan suna a wuri guda kana kallo mutum yayi gutsari zaka yi tsantsanin ruwan ko da yake kuma me ba najasa bane ko zaka yi tsantsanin su to dan saboda wannan aka ce me kada ayi gutsari a ciki amma kana iya shiga kai wanka a ciki an gane da kyau wannan shine kenan ma'anar wannan hadisin ruwa masu gudu ka yi fitsari in kana so ka yi kashi ciki in kana so amma ruwa wanda suke wuri guda kada ka yi fitsari ko ko da yake ya halatta kai ne ka yi wanka amma idan ka yi fitsari ba za a ce ba ka yi haram sai dai za a ce ka yi makruhi wannan shine ma'anar wannan hadisin akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi wa ar-rajulin wa ar-rajulin sahiba an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga wani mutum wanda ya abokanci manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi qala ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi hani an taghtasila almar'atu mace ta yi wanka bi fadli rajuli da sauran ruwan da namiji yayi wanka da su awir rajulu ko kuma namiji yayi wanka bi fadli almar'a da sauran ruwan da mace ta yi wanka da su wal yaktarifa jami'an sai dai su kan fato gaba ɗayansu ma'ana sai dai su yi wankan tare da ruwan akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wan nasa'i da imamun nasa'i wa isnaduhu sahihun isnadin sa ingantacce ne kinan anan idan muka lura wanda ya rawaito wannan hadisin cikin sahabbai an haɗi sunansa ba a haɗi sunansa ba ko wannan shine kenan kuma yana ɗaya daga cikin ka'idodi na mustalahul hadith suke cewa suke cewa aljahalatu fil rawi illatun yuraddu biha marwiyahu idan aka samu hadisi a cikin wanda suka rawaito hadisin sai aka samu wani mutum wanda ba a san shi ba jahala kala biyu ne akwai a jahalatul hal ko kuma jahalatul ayn ya kasance ba a san shi ba ko kuma an san shi amma ba a san halin sa yake ba idan a cikin salsalar hadisi aka samu wani mutum da ba a sani ba to irin wannan hadisin sai ake ce masa majhul an gane da kyau ko yana irin wannan hadisin sai a ce mishi mubham shine suke cewa mubhamun ma fihi rawin lam yusam in ji al-imam al-bayquni ko mubhamin hadisi shine wanda a cikin sa aka samu wani marawaci wanda ba a faɗi sunansa ba to kun ga nan ne wannan sahabi an faɗi sunansa ba a faɗi sunansa ba to sai dai har yanzu akwai ka'ida suke cewa suke cewa a me yake da suna idan ya kasance wanda ba a sani ba a cikin rawaito hadisin sahabi ne to shi babu nahi domin suna cewa as-sahabatu kulluhum udulun thiqatun athbat idan ya kasance a cikin hadisi sahabi ne ba a san ba a sani ba sahabin ne ba a faɗi sunansa ba suke cewa to shi rishin sanin sahabi a cikin salsalar hadisi baya tasiri a wajen karɓar hadisin an gane da ko nan mun shiga wani fanni ne wanda in ba wanda suke dan sama-sama ba a wajen ilimi ba ba za su gane ba to sai dai ana yi ne da a ba kowa hakin shi ma'ana dai wannan hadisin an gayi sahabin amma ba a gayi sunansa ba to wannan rishin hudin sunansa baya tasiri a wajen rashin karbar hadisin dan saboda sahabbai gaba ɗayan su adillai ne an gane da kyau ko to kenan wannan sahabin da ba a gayi ba yake cewa manzon Allah ya yi hani akan mace ta yi wanka da sauran ruwan da namiji ya wanka da su wani irin wanka na ake nufi shine wankan janaba an gane da kyau ko ko kuma namiji ya yi wanka da sauran ruwan mace sai dai su yi sai dai su yi a gaba ɗai kenan a ƙararrami wannan hadisi yake nuna mana baya halatta namiji ya yi wanka da sauran mi da sauran ruwan mace ko mace ta yi wanka da sauran ruwan mi da sauran ruwan namiji sai dai su yi a gaba ɗai to bari mu je akwai sauran bayani وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga ibnu abbas yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi su biyu shi da ma'aikinsa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kana yaghtasilu ya kasance yana wanka bi fadli maimunata da sauran ruwan maimuna radiyallahu anha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta ta an gane da kyau akwai tun ƙara wara ko babu wanzu Allah ya ce ka a yi nan kuma an ce gashi yana yi to ya za a walwale wannan matsalar a bari mu da wannan riwaya ya ce wani ashabi sunan ga kuma ma ma'abuta a sunan suwa ya ake ce ma ashabu sunan su ne mai ke da suna a tirmizi abu dawud annasa'i dawa ibnu maja an gane da kyau ko su ne ashabu sunan su ne al'arba'a kinnan ya ce wani ashabi sunan gama abuta a sunan irtasala ba'adu a zuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sashen matayen manzon Allah sun yi wanka fi jafnatin a cikin wata roba ko wani baho faja a yartasilu minha sai manzon Allah ya zo shi ma yana wanka daga wannan ruwan da suka bari faƙalat sai ta ce masa inni kuntu junuban ni na kasancewa ina da janaba faƙali sai ce innal ma'a la yujnibu ai su ruwa ba sa yin janaba wa sahahu tirmizi wa ibn khuzaima kenan wannan hadisin kenan ibn abbas ne yake bada labarin maimuna wadda ita ce ina tsammani ita ce mata ta karshe da manzo Allah ya aura bayan ta manzo Allah bai sake wani aure ba wadda tantin ibn abbas ce ita ce ta yi wanka sai manzon Allah ya zo ya yi wanka da wannan ruwan da ta yi wanka da su sai ta ce ma manzon Allah ai ina da janaba da kai wanka da ruwan sai ke cewa ai ruwa ba sa janaba to a kai tsaye muka ce akwai a zahiri akwai tumka da warwara ko can manzon Allah ya ce kada a yi wanka da sauran ruwan mace nan kuma gashi ya yi to ya za a gama wannan hadisan guda biyu ai an ce aljamu aula min tarjihi ko idan hadisi guda biyu suka ci karo da juna to ba za a ce ba za a yi wurgi da wanga kai tsaye a yi aiki da wanga a'a za a yi kokarin hada hadisan ne an gane da kyau ko domin suke cewa la ta'aru da fin nusus hal abada ba za ka taba samun hadisi ya ci karo da hadisi ba sai dai kai kwakwalwarka ce ta kasa gano yadda za a yi a hada su an gane da kyau ko wannan shine kenan wa zai gaya mana ya za a hada wannan hadisan manzon Allah ya hana kuma gashi yayi an gane da kyau ko jayyid manzon Allah ya hana kuma gashi yayi kuma san da cewa ɗabi'ar manzon Allah idan ya hana abu to yana nisantar wannan abin fiye da kowa ya ayyuhal muallim ya ya ayyuhal muallimu ghayrahu halla li nafsika kana da ta'limi an gaya da kyau ko ya za a hada wannan hadisin kar a yi ni kuma na yi aha wa zai ba mu aha malar eh mhm mhm eh wajen larura ko yawa na gane amsa ku jazakumullahu khairan sai ai amfani da ruwan babu wasu ruwa sai ai amfani da wannan eh bai halatta ba sai a bar su a gehe to wannan amsa ce mai kyau amma sai dai tana barin baya da kura an gane da kyau ko wannan shine kenan akwai amsa da ta hita aha abubakar duka ni za a yi da su ta wace hanyar min babin tanzi ma'ana makaruhi ne can ko? aha zai jazakumullahu khairan wannan ita ce amsa mafi inganci ko da yake ko a wani bangare za a iya tsaye akan amsa ko to ku bari in ba ku ka'ida wadda in kuka rike ta duk wani hadisi da ya ci muku karo za ku iya walwale shi amma hadisin da ya shahi manzon Allah ya hana kuma yayi kahin kun mu zo a wajen wasu hadisi ga yanda ka'idar take ka'ida ce usuliya ku rike ka'idar ka'ida ce mai dan tsawo kadan suka ce idza naha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an shay'in idza naha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an shay'in fa khalafahu bi fi'lihi fayakunu al-fi'lu al-mukhalif صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة فظن ما يميتا تبا وان يساكي صارون أوديو سيريكي suka ce idan manzon Allah ya ce kada a yi abu sai aka same shi kuma gashi yanzu ya yi abun suke ce to wannan abun da manzon Allah ya kai tsaye yana nuna halin da manzon Allah ya a can hali ne na makaruhi an gaya da kyau ko ba hali bane na mi ba hali bane na haramci an gaya da kyau misali manzon Allah ya ce la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada ɗaya daga cikin wanda ya sha ruwa daga tsaye kuma sai aka samu a hadisi ingantacce manzo Allah ya sha ruwa daga tsaye kun babu wata larura an gane da kyau ko ya ake hana su shine wancan hani ne na mi na makruhi kada ka sha amma in ka sha baka da laifin komi amma ka sha daga zamanin shehi alkhairi an gane da kyau to shi ma haka idan mace ta yi wanka da ruwa kada ka yi shehi alkhairi amma idan ka yi wankan ka yayi ka tsarkaka kun baka da laifin komi an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah za mu bi akwai hadisai da wanda za mu iya haduwa da su wanda za mu kara tatbiqin wannan ka'idar alaikum salam wa rahmatullah eh littafin ga yacan ku ba da tizo littafin shi ya yana wajen ka yace wa an ibn abbas wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce tuhuru ina'i ahadikum sarkin ƙwaryar ɗayanku ko kuma kwano duk ma'anar su guda da kun ji mun ce ƙwarya muna nufin duk dai wani abu da ake amfani da shi wajen sa ruwa ko sa abinci eh tuhuru ina'i ahadikum sarkin ƙwaryar ɗayanku idza walaga fihi alkalbu idan kare lallagi a ciki an yaksilahu sab'a marratin shine ya wanke sa sau bakwai ulahunna bitturab na farko daga ciki ya sa ƙasa akhrajahu muslim muslim ya rawaito da shi ya fitar da shi wa fi lafzin a cikin lafazi lahu nasa shi muslim kin falyuriqhu to ya zubda wa'annan ruwan wali tirmizi a imam tirmizi ukhrahunna ma'ana ukhrahunna karshe daga cikin su aw ulahunna ko na farko daga cikin su ma'ana a riwaya ta imamu turmizi shakka aka samu shi yana shakka ukhrahunna ne aka ce ko ulahunna na farko za a sa kasa ko kuma na karshe za a sa kasa wannan hadisin kenan yana bayani ne akan najasa ta mi ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsarkin kwano ko ƙwaryar ɗayan ku idan kare ya lallagi me ake ce ma lallagi shine sa halshen nan da kare yake domin kare yana shan ruwa haka ne yake yi to shi ake ce ma lallagi da ya zura halshe shi kenan idan kare ya lallage a cikin ƙwarar ɗayanku ya wanke shi sau bakwai wanki na farko ya sami ya sa ƙasa wannan shi ne a riwaya ta turmizi ita ce ya shakka na ƙarshe na farko ko na ƙarshe amma magana mafi inganci shi ne na farkon shi ake sa ƙasa domin an ce da ƙarshe za a sa ƙasa kuma sai an ƙara mai sai an ƙara wani wanki shi yasa wannan riwayar ta cewa da farko za a sa ita ta inganci domin asali ma ita ce riwaya ta ta Imam Muslim wannan shine kenan wannan hadisin yana bayanin abubuwa kamar haka na farko yana nuna mana cewa kare najasa ne an gane da ke ko wani zai iya cewa turka shi ko domin a kwanan nan aka samu a zaria zaria ne ko kaduna kaduna ko ina tsammani kaduna ne aka samu wasu mutane riwayoyi sun bambanta wata riwayar aka ce biki ne aka yi malamin su ne ya samu karuwa sai ya yanke ma ɗansa kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma a wata riwayar aka ce a'a kawai walima ce aka yi ta a yanka kare don su nuna ma al'umma cewa su a aƙidar su cin kare ya halatta domin asali su 'yan kalakato ne ko 'yan kalakato kun ba su aiki da hadisi shi yasa inda ni na ga bidiyon da idanuna ɗaya daga cikin wanda suka yi suka sha roman yake cewa mun yi haka ne don saboda mu nuna cewa ya halatta mu a aƙidar kuma a nigeria kowa yana damar ya addininsa kuma idan an ce abin da muka faɗi ba gaskiya ba ne to a kamuna aya sai ce a kamuna aya da ta nuna cewa cin kare menene cin kare haramun ne an gaye da kyau ko wannan shi ne da Allah kuna ibuka musu aya ha kuna ibuka musu aya wadda ta hana cin kare to ni dai a iya dan karamin fahimta ta ina kawo ina iya kawo musu aya domin dan me yasa bu sai da cin kare ba dan waye ce kada a ci manzo Allah ko a hadisi ne yazo haramcin cin kare da kasancewarsa najasha an gane da kyau ko asali ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa suke cewa a kullu najisin fa huwa haramun wa laysa kullu haramun najisan dukkanin abin da aka ce najasa ne to haramun ne cin sa da ta'amuli da shi amma kun ba duk abin da yake haramun bane najasa an gane da kyau ko jayyid wannan ka'idar umar ta zuwa gaba za a kara fayyace ta amma ta bangaren farko dai kun gane to hadisi ne yace kada a cika ne sun ce su kuma alkur'ani suke bi to a ayar da za ta nuna musu da cewa cin kare haramun ne shine wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku ku hanu ya hana ku daga cikin kare za ku hanu ko ba za ku hanu ba an gane da ke ko idan kuka yi wannan kenan wa kuka bi kai tsaye Allah kuka bi ko wannan shine kenan to wannan ita ce ayata ta mai ke da suna ta haramcin cin kare ko da yake wanda Allah ya dike zuciyarsa babu abin da ka isa kai da shi khatamallahu ala qulubihim wannan shine kenan muna fatan Allah ya shiryar da su wannan kuma hadisi na namuna ashe duk karan da duk mai ke da suna dabbar da take haramun ne cinta to miyanta da hutsarinta da kashinta haramun ne najasa ne shi ma ka'ida ce suke cewa ma haruma akluhu fa bauluhu wa raufuhu najisun duk abin da yake haramun ne cinsa to kashinsa da hutsarinsa haram ne wasu suna sa wa lu'abuhu da kuma miyansa an gaye da kyau ko wannan shine kenan sai dai wanda aka samu istisna'i a ciki irin su musa da sauransu za mu gani musamman na musa ga nan gaba ko jayyid kuma najasa ta kare tana ɗaya daga cikin abin da najasa da malamai suke cewa an najasatul mughallaba najasa wadda aka tsananta a kanta domin najasa kala uku ce akwai mughallada akwai mukhaffafa akwai najasal adiya to wannan tana ɗaya daga cikin najasa wadda aka tsaurara domin wai kare lallagi ne zai a cikin ruwan ka zub da ruwan bayan ka zub da ruwan kwanan shi ma ba za ka yi amfani da shi ba sai ka yi me sai ka wanke sa kuma wankewan ba ma wankewa guda ba sai ka wankewa nawa bakwai kuma wankin bai isa ba sai ka sami sai ka sa kasa nan ma malamai su tattauna dole sai kasa ko kuma ana iya a sa wani abu wanda yake dokar matsayi na tsarkakewa to nan ma malamai sun yi ta kai kawo wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa kasar ka huta ka kama nemo wani sokilin an gane da kyau ko wannan shine domin sa sokilin ijtihadi ne idan ka sa kasa zaka hidda shakka ko misalin wajen wankan janaba ne ta ka sa sabini shi yayi amma in kasa sabi ne kuma to kuma kasa kanka a cikin shakka jayyid na gaba yake cewa hadisi na gaba wa an abi qatada an karbo daga abi qatada radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare su a gare sa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa qala fil hirra ya ce dangane da musa innaha laysat bi najisin ai ita ba najasa bace innama hiya domin ita min tawafina alaikum tana daga cikin masu kewayawa akan ku akhrajahu al-arba'a mutum hudu suka hutar da shi wa sahahahu tirmidhi wa ibn khuzaima al-imam tirmidhi da ibn khuzaima sun inganta sa to akhrajahu al-arba'a man humul arba'a suwaye mutum hudu na ce zan zan sami amma da ke yau rana ce ta biyu rana ta uku sami zan yi amma yau wa zai gaya mana manhumul arba'a rawahul arba'a idan aka ce mutum hudu suka fitar da shi suwaye a na wajen lafi rana jan daga hannu aha manhumul arba'a aha nasa'i ibnu majah wanga an yi akwai wanga aha eh aha to ku gai na gaba a cika ko to tunda latiza sun hana latiza su ida a cika mishi aha zai a bukari da musulun an yago aha su mutafakun alaihi ne ya ba ku amsar amsar sakar amsa a abu dawud aha dawa tirmidhi ko tirmidhi to wannan su ne su hudu kenan an cika muku jayyid wannan su ne kenan su hudu rawahul arba zuwa gaba na ce muku tsame zan yi aha ta wannan hadisin qatada ne ya rawaito sa dalilin wannan hadisin shine qatada ne ya kawo ziyara ya kawo ziyara a wani gari na manta wani gari ne daga cikin garuruwan madina ne ko ina ne ko makka ne da ya zo sai aka kawo mishi ruwan arwalla ina tsammanin wajen sham ne ya zo aka mishi ruwan arwalla sai ga musta ta zo ya ga alamun mustar ruwa take so sai ya karkata ma mustar ruwan ta sha tana shan ruwa sai suka ce kai ya aka yi ka karkata ma musta ta sha ruwa ai kaga ta lalata ruwan kenan an gane da kyau ko dai sai ya ce musu a'a yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambaye sa dangane da musta yake cewa ita ba na yasa ba ce domin ita na daga cikin masu kewayawa daga cikin ku an gane da kyau ko shine dalilin hadisin wannan hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko yana nuna mana da cewa musa a najasa ce ko ku gane haka a ciki ba kun gane haka ko ku gane ba musa asalinta najasa ne shine abin da ke karantar da mu akwai wanda bai gane ma'anan ba asalin musta najasa ne don shi yasa ma ba a mi ba a cinta ko ya halatta a ci musta mun ga hadisi ko kullu zunabi min sibai ba akluhu haram duk abin da ke da zaga cin sa haram ne musta tana da zaga ko ba ta da tana da zaga kuma mun ga ko duk abin da baya halatta a ci hitsarin sa da sauran abubuwan sa najasa ne ko to shi yasa kenan kasancewar su a cikin kansu sun dauka akan cewa duk dabbar da ba a ci najasa ce to shi yasa suka yi tsammanin musta da tasa bakinta a cikin ruwa tasa halshenta a cikin ruwa sun yi me sun lalace to sai aka nuna musu ai anan manzon Allah ya yi sauki don saboda tausai gawa ga al'ummarsa kenan ita musta an hudda ta ne daga cikin najasa don saboda manzon Allah yake cewa raf'an limaza raf'an lil haraj don saboda musta tana daga cikin dabbobin da suke kai kawo a cikin mu kowane lokaci to kula da ruwa idan dai akwai musa a gida abu ne mai wahala idan aka ce duk ruwan da musa ta sa baki sun lalace sun zama najasa to za a tsananta ma al'umma shi kuma zo Allah duk abin da zai kai ga tsananta ma al'umma yana mi yana mi yana kyamarsa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim to dalilin wannan sai manzo Allah ya gudda najasar musa yace ita babu lahi dan saboda ita mai kewayawa ce daga cikin ku an gane wannan matsalar da kyau kenan musta idan ta sha ruwa ruwan ba su da komi ko da yake ko asali cinta menene cinta baya halatta wannan shine kenan aha sai hadisi na gaba maliki cewa wa an anas ibn malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace jaa arabiyun wani ba kauye yazo fa bala fi ta'ifatil masjid sai yayi hutsari a ɓangaren masallaci fazajarahun nasu sai mutane suke masa tsawa fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya hana su falamma qada baulahu lokacin da ya kare hutsarinsa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama bi danubin min ma'in manzo Allah yayi umunni da aka kawo guga ta ruwa fa uhriqa alaihi sai aka kwarara shi a kansa akan wannan hutsari muttafaqun alaihi wannan hadisi mun sha bayani sa sosai a kai tsaye wannan hadisin yana bayanin ne abunda ake kawar da najasa da shi an gane da kyau ko da me ake kawar da najasa da ruwa idan babu ruwa shine za a zo ga me ga ƙasa in babu ƙasa fa duk wani abu wanda yake iya kawar da najasa ko mushuwar misali kayi hutsari babu babu ruwa babu dutse sai ka same sai ka samu shuwar ko kana da wani dan kyalle cikin aljihu ka jawo ka goge shi kenan ka take Allah kai sallah ko ko mu ce kai taimama ko tunda tunda in an ce akwai ruwan arwala kenan an ce akwai ruwan tsarki wannan shine kenan a wannan hadisin malamai sun tattauna suke cewa dalilin da ya sa manzon Allah ya hana su su yi masa tsawa shine na farko suka ce dan saboda dan kada ya jawo cuta zuwa gare sa na biyu kuma suke cewa dan saboda kada ya bata sauran wurare domin lokacin da mutum yake hutsari ya tsaye da hutsari cikin bai so ba a kai tsaye zaka ji kai kanka ma zaka ji wani sauyi ko kuma likitoci sun tabbatar da wannan yana me yana iya jawo cuta hutsari ya taho da ƙarfi sai ka matse shi ka rike sa yana iya jawo cuta ga al'auran mutum na biyu shine idan ya kasance hutsarin bai tsaye da hutsarin ba da aka kore su sai ya ruga ya ruga yana tara da hutsarin maimakon wuri guda ya lalace sai ina sai wurare da yawa sun lalace an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa wannan mutumin da ya kare hutsarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa da ya sha duka ga hannun su su Ali da su Umar bayan manzo Allah ya ce sai daga hannu ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ahadan ghayrana ya Allah ka gafarta mu ni da Muhammadu wannan kuma ka dabe musu albarka wannan shine ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayya laqad hajjarta wasi'an ai ka kauye wanda yake mai yalwa shine wa shine Allah domin rahamar Allah ba abun rewa bace mai yalwa ce dalilin wannan hadisin malamai suka buga wata ka'ida suke cewa man khalafa al-haqq jahlan fa innahu yutaraffaqu bihi hatta ya'lama al-hukm al-shar'i man khalafa al-haqq jahlan فإنه يترفق به حتى يعلم الحكم الشرعي duk wanda ya saba ma gaskiya cikin kuskure to za a yi masa sannu sannu har a sanar da shi ga yanda abin yake in yayi girman kai wannan shi ma sai a mishi jahilci an gane da kyau ko mutum ne yaro ne yayi zagi a farko farkon tasowarsa ba a taba shi yayi zagi ba sai aka je kai tsaye ya zagi sai a ce masa a kaka sake yin zagi ba a zagi ai sai can kuma an jima aka ya kwada zagi to a wani lokacin sai a yi ne shi shi ma a kwada mishi mari ko wannan shine kenan farko a masa sannu sannu zuwa gaba a mi a tsananta to shi ma wannan yanzu da a ce karo na gaba ya zo ya wani mutsari ya za a mishi a wannan sai a dubga mai kashi ko wannan shine kenan wannan shine kenan shine suke cewa idan mutum ya saba ma gaskiya cikin kuskure cikin rishin sani to ana masa sannu sannu shi yasa ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara da'awa ba kai sai aka fara umurta saboda yayi ne ya yaƙi don saboda akwai jahilci sai ya kira su kenan da sannu-sannu sai a ƙara muke da suna tsanani a hadisi na gaba malik ya cewa wa an ibn umar ba a tambaya tsakiyar karatu aha aka sa aka sa a wajen ku falamma qadani ke gare ni kaza ne kinan kuskure ne wajen ka aqsa baya da ma'anar karewa almasjidul aqsa wanda yake can kasa kasa can cikin kwari kinan kwari shine yake suna aqsa kinan falan ma kaza kuskure ne ga wajen ka wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala an karbo daga ibn umar yardar Allah ta kara tabbata a gare su ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce uhillat lana maitatani an halatta muna mushe guda biyu wa damani da kuma jini guda biyu fa ammal maitatani amma mushe guda biyu faljaradu wal hut shine aljarad fara wal hut da kuma ya ake ce masa kihi wa amma damani amma jini guda biyu fattahalu wal kabid at-tahalu ita ce makaikaiciya walkabidu ita ce zuciya an gane da ke ko akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wa ibn majah da ibn majah wa fihi da'fun sai dai a cikin sa akwai rauni an gane da kyau ko jayyid wannan hadisin duk inna kalle sai na ce ka a alkabit alkabit ita ce zuciya an gane da kyau ko na ce alkabit zuciya eh zuciya ko akwai mai shakka akan haka a akwai mai shakka akan haka a anta ita ce alkabit a anya ko babu mai shakka a cikin ku to ni abin da nake da tabbaci an zuciya ce an gane da kyau ko jayyid to mu je akan wannan daga baya zan amma abin da na sani ni alkabidi ita ce ita ce zuciya kabidi an gane da kyau ko jayyid mhm jayyid at-tahal ita ce mi makaikaiciya alkabid ita ce zuciya a wata riwayar an ce anta wanda na ce zan kara zan kara me yake da suna nutsuwa akan wannan fasara ta anta akai sai me aka ce akhrajahu ahmad ahmad ya fitar da shi ibn majah wannan hadisi nace muku yana daga cikin hadisi wanda yake nuna rahamar da manzon Allah ya yi mami ya yi matalaka bawan Allah da ya halatta masa mushe nami na fara ko ita ce naman wa naman talaka shi kuma mai kudi aka ce dole sai mai rai zai ci shi kuma talaka bawan Allah sai aka aka sauƙaƙa masa hatta mushe zai ci amma mushe na me mushe na fara wannan shine kenan a wannan hadisin idan muka lura an ce wa fihi da'fun a cikin sa akwai rauni me da'af kin dake da kai a cikin wannan hadisin da'af kin shine jingina hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suke cewa da'ifun marfu'an wa madha wa sahihun mawqufan idan aka ce zuwa ga manzon Allah manzon Allah ya faɗi wannan hadisin to da'ifi ne domin ba magana bace tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan aka ce magana ce ta Ibn Umar to an tayi aka magana ce wadda take ingantatta kenan wannan hadisi magana ce ta Ibn Umar amma sai dai ba akwai lokacin da maganar sahabi za ta iya ɗaukar kawan manzon Allah ne ya ce akwai ka'ida a wajen malaman usul fiqh suke cewa a qaulus sahabi فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع idan sahabi ya faɗi wani abu a cikin abin da babu ra'ayi a cikinsa ma'ana akwai magana wadda da kaji ta kasan da cewa wannan ba ra'ayi ba ce addini ne ya hukunta to irin wannan maganar idan sahabi ya faɗe ta ana dangana ta kawar manzon Allah ne ya ce an gane da kyau ko kina wannan hadisi magana ce ta ibnu umar amma tana da hukuncin kawan manzon Allah ne ya hukunta haka domin a addini babu wanda yake da damar ya halatta wani abu in ba wa ba in ba Allah da wa ba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kenan da sahabi ya ce an halitta kaza ko abu kaza ya halatta matukar dai maganar ta inganta daga sahabin to tana da hukuncin kawan manzon Allah ne ya faɗi da mi da kansa an gane da kyau ko kenan mi aka halatta shine me yake da suna hwara da kuma mi da kuma kihi wannan kun ba ya shafi kihi ba kawai duk dabbobin da suke rayuwa a cikin a cikin ruwa nan kuma aljara da malamai suna kiyasta dukkanin mala nafsa lahu sa'il ya ake cewa mala nafsa lahu sa'il shine dukkanin kwaran da baya da jijiya mai gudana da jini to shi ma hukuncin sa hukuncin fara ba sai an yanka an gane da kyau kenan kiyasi akan hwara duk wani kwaro wanda baya da jini da yake gudana a cikin jikinsa to cinsa ba shi an yanka ba ba zai ba babban misali mai zabar ma suke ci wanda mu ba mu ci shi muke yawa kun ga hukuncin sa hukuncin fara in ka ce dole fara za a ci kiran ka ce zaura ma sai sun yi sai sun yi zanyen kan shinge sannan su ci shi an gane da kyau ko wannan kuskure ne to kenan duk wani kwaro wanda jini baya gudana a jikinsa shine ake cewa mala nafsa lahu sa'il to cinsa ba sai an yi mi ba ba sai an yanka ba daga cikin su mi a kunama ko kunama ai bata da jini ai akwai wanda suke cin kunama ko ko da yake idan muka sha wata kaida cin ta bai halatta ba ko tunda da yake da suna daga cikin kaidodin abin da ba a ci shine mi ma la ya durru ko abin da baya cutarwa a asali jayyid anan sai manzo Allah ya halatta mana kuma jini guda biyu shine makaikaiciya da mi da kuma mi da kuma zuciya ku je akan fasara ta gobe sati mai zuwa in ban manta ba zan kara ma ni abinda nake tunani alkabir idan shine mi shine zuciya an gane da kyau ko wannan shine kenan su kuma dan me yasa aka ce musu jini guda biyu dan saboda asalin su kawo menene kamar jini suke an gane da kyau ko jayyid kenan asalin su jini ne idan ka ɗauki zuciya ita ma haka daga cikin ta ne ma asali jinin yake me jinin yake kullowa an gane da kyau ko anta ita ma tana shiga a ciki idan aka yake da suna kiyasta ta da da makaikaiciya domin ita makaikaiciya ta da ita da anta kusan abin gakin su guda an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid sai mu zo a hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum idan kuje ya fada a cikin shan abin dayanku falyagmisu to ya durmu ya shi thumma liyanzi'hu sannan sai ya cira sai ya ciro sa ya huddo sa fa inna fi ahadi janahaihi da'an domin a cikin ɗaya daga cikin hikansa akwai mi akwai cuta shine da wa fil akhari shafa'an a cikin kuma hikinsa guda akwai mi akwai waraka waraka kina akwai magani akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari hutar da shi wa abu dawud da abu dawud wa zada kuma ya kara wa innahu yattaqi bi janahihi kuma domin shi idan yayi haka yattaqi bi janahihi alladhi fihi da zai kare kansa daga hihiken da a cikin sa akwai me akwai cuta shine yattaqi ma'ana zai kare kansa daga hihiken da akwai cuta a ciki wannan hadisin hadisi ne wanda wasu daga cikin masu aiki da hankali a addini sun karyata wannan hadisi suka ce karya ne dan me dan saboda ya za a ce kushi yana da me yake da suna yana da cuta ga hije guda hije guda yana da lahiya kuma ya za a ce aka durmuya kuma shi kenan za a samu waraka da wannan cutar sai dai a cikin addini abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mun da shi zamu mi zamu karba kai tsaye wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihi kuma a wani bincike na wasu likitoci suna sun tabbatar da wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun tattauna kalma ta azzubab wai shin tana nuhin kuje ne kawai ko kuma tana nuhin alhasharat magana mafi inganci shine azzubabu nan ba ana nuhin kuje kawai ba ana nuhin suke ce azzubabu huwa kullu hasharatun tatiru shine dukkanin kwaro wanda yake hira ana ce mishi azzubabu da larabci an gane ko kenan wannan ba ya shafi kuje ba misali akwai cinnaka ko kyashi wanda yake hura to irin shi ma in ya fada maka a cikin hura kun gane ko shi ma za ka mi za ka durmuya domin shi ma azubabu ne yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da fasarar cewa abin da ake ce ma azubab shine duk wani kwaro mai hira shine ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa azubabu kulluhu fin nari illa an-nahl me yake da suna kwari dukkanin su suna a cikin wuta in ba mi ba in ba kudan zuma ba kun ga manzo Allah sai ya sa kudan zuma a cikin mi a cikin mi azubabu a cikin kushe an gane da kyau ko inda wannan hadisin ya ɗan yiwa mutane da yawa kai don me yasa aka ce kwari su kuda gaba ɗayansu a cikin wuta suke laimimi suka yi a nan ne sai malamai suka bayani suka ce a ba ana nihin azaba ce ake musu ba ana nihin azaba ce gawa azaba ce gawa ga 'yan wuta an gane da kyau ko daga cikin tara'if kin al-imam shafi'i da aka rawaito da ake ba da labari shine ɗaya daga cikin khalifai shugabanni kuje kuda suka sha masa kai a fada sai ga imamu shafi'i a zamne sai ce wai dan mi ma yasa Allah ya halicci kuda kamar yana fada ko sai ya ce khalaqahum yake cewa khalaqahum azabatan ko kuma aw ma ashbaha zalik fi ma'ana fi fi ma'ana al-asar sai yake masa khalaqahum azabatan lil khulafa Allah ya halicce su ne don saboda su zamanto iqabun a iqabu ne khalaqahu ma'iba iqabun lil khulafa Allah ya halicce su ne don su kasance uquba ga sarakai an gane da kyau talaka da Allah kuje kuje kuje ko akai ya kama mishi domin kullun cikin sheke ko to amma mai kudi fa lokaci guda in kuda suka zo za su mi za su tada mishi da hankali kamar labarin annamrud ko wanda Allah madaukakin sarki ya halaka da da kuje ko shine inda cikin suratul bakara Allah subhanahu wataala yake alam tara ila allazi haja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk al-imamu al qurtubi da sauran malaman tafsiri suke cewa wannan mutumin da ya jayayya da annabi ibrahim shine namrud wanda shine horkon sarki tsagera da aka yi a duniya kamin fir'auna wanda aka ce bayan fir'auna akwai wanda ke ganin ya mafi fir'auna ta'addanci shine yadda annabi ibrahim ya ce masa allah yana halitta sai mi ya kawo mutum biyu ko daga cikin yan kaso sai ya kashe wanga ya ce shi na rayar da wanga ya ce na kashe na raya ba ka ce allah ke kashewa ke raya ba to na kashe na ya raya sai ce wannan to da ka kashe yanzu ka tada mana shi sai ce ba ba ni wata tambaya ya ma kyale ko bai shi wancan tambaya da masa ba ya ce to fa inna allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa ya'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar an gane da kyau a wata riwayar sai da ranar tawadi sai ce to ga tana kawo da Allah shirme ne ko ba shirme ba shirme ne da ƙarshe malaman tafsiri suke cewa yadda Allah ya halaka shi da kuje shine annabi Ibrahim da ya ta masa ya ta kiran sai yake karbar addini sai a ƙarshe dai ai kun ga Qur'an annabi Ibrahim suka ko har suka yi niyyar kone sa da ya bar gari sai Allah ya turo masa wani mala'ika a cikin siffa ta mutum ya kira sa zuwa ga addini bayan annabi Ibrahim domin annabi Ibrahim ne ba ma bane shi kawo ya kawo wajen fada domin ana ganin tsagera ne yana iya halaka ma sarki ba a bar shi iso ba sai Allah ya siffanta mala'ika sura ta mutum ya zo wajen sa ya kira sa zuwa ga addini sai ran sai baci yace je ka ce ma ubangijin ka ya shirya ya shirya mu zo mu yaki ne da shi an gane da kyau ko jayyid sai wannan mutum yake hakka ce ko sai ce to ubangiji na ce ka shirya wuri kaza za mu haɗu mu yaki ya tafi shi wannan mutumin ya tafi shi kuma ya taro bataliyarsa shi da gaske yake yaki Allah zai yaka an zo a fagen yaki sai ga wannan mala'ikan ya zo shi kuma a bayansa bataliya ce ta ne ta saburo an gane da kyau ko domin a zo babu saburo yana cike ko shi kuma bataliya sai take saburo wannan saburon sai ya halaka duk mutanen da suke bayan wannan sarkin domin ya zamanto aya shi saburo guda sai ya shiga a cikin hancinsa ya yi ta masa yawo ya koma gida da ya ci gaba da sarautarsa ya kai ga wannan saburan ya hana masa kwanciyar hankali sai da ya kai ga kulki na ƙarfe yake ɗauka yana buga ma kansa idan wannan abin ya taso yana bugu don saboda mi wai ya kashe saburan sai da ya kai shi ya halaka kansa da kansa a wata riwaya aka ce sai da ya kusan shekara ɗari hudu an gane da ke wannan mutumin yana mulki da wannan saburan a cikin kansa ya hana masa sakuni da ƙarshe wannan saburan shi ya yi ne shi dalilin halaka sa muhallu shahidai ne aka ce azubab duk wani kwaro mai mi mai hira wata ran zan iya tambayar ku mulike da wannan hadisin wa an abi waqid bin laythi an karkubo daga abi waqid al-laythi radiyallahu anhu kala yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu tabbata a gare shi ya ce ma quti'a min al-bahima duk abin da aka cire daga dabba wahiya hayyatun alhali tana raye فهو ميت تشي متكيني أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه أيام الترمذي يا كوت تاشي واللفظ له كما لفظ ناسني wannan hadisin yana bayani ne akan mai da suna dukkanin abin da aka cire ga dabbar da take raye to mushe ne ma'ana baya halatta a ciki dalilin faɗin wannan hadisin shine manzo Allah ya zo a Madina sai ya isko ga suna da wasu al'adodi al'adodin nasu ne shine idan rago ya gingata an gane da kyau ko to wajen daddakewa kun san ana daddake rago dan ya bar barbara dan ya zaman to kato ya ta ba to ana mi daga cikin abin da suke suna katse wannan golayen nashi sai a dumke in aka katse wannan marainan sai a dumke kun marainan nan sai a ci bayan shi kuma raƙumma akwai wanda suke yin tozo mai girma da raƙumma da shanu to in suka kai wannan lokacin tozon ya yi girma kun san idan tozo ya girma akwai wanda yake hana su tahiya musamman shanu to sai a rage wannan tozon yanke shi za a yi fa kuma wannan wurin a sa mishi magani ya komo daidai kuma zuwa gaba ya taho sai a cire kuma a cinye to shine da manzon Allah ya sai hana musu ce duk abin da aka cire ga dabbar da take raye to wannan abun mushe ne kenan baya halatta me baya halatta a cisa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أكبر اللهم أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللهم أكبر اللهم أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر وبربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم الدين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم جماعة